Allah ya sa ka ka shigo cikin musulmai ba tare da ka biya Allah ba ya baka lafiya ba tare da ka biya Allah ba ya baka uwa da uba waɗanda suke musulmai ba tare da ka biya Allah ba shin me kai dan ka saka wa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gode wa Allah akan baka annabi da yi wani abu za ka yi abin da za ka yi shine ka zo mu yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka anan nake so in yi kira bayan mun yi wannan maulidi zan yi kira zuwa bangarori guda hudu ga malamai na da shehunai na suna nan suna zauna nan da khalifofi suna jin mu wannan kira na farko zuwa bangaren ɗariƙan tijjaniya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato ba faɗansa a baki ba koyi da sayyiduna rasulullahi koyi da manzan Allah ba faɗan manzan Allah a baki ba wani mawaƙi yana cewa wai wato a baitin nan da yake cewa yake cewa tasil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u yake cewa kana saba wa Allah amma kana cewa kana son Allah yace ni a wajena wannan abun naka ƙarya ne yace da soyayyarka na gaskiya ne kana son Allah kana son manzon Allah da zaka ba Allah da manzon Allah saboda me wanda kake so in dai kana son shi da gaske ne to zaka ga kai ma kana bin sa maulan musho ibrahim dan haka yake ce maka idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nan in ji maulan musho ibrahim yace ni ma nan nayi wa in halla yawman fal masiru ba'idu in annabi ya tsaya anan yace bazan motsa ba shobran yace ni ma bazan motsa ba shobran yace a ya qaumu ya ku mutane na jama'a shobran khallul hazla ku bari yin wasa waqfu muhammadan ku bi annabi muhammadu wa illa tarawni dara jadda barayi in ba haka ba za ku ga babu ni babu ku ni kuma zan ba annabi muhammadu shobran yace tamassak bi azyalin nabi mutabi an mazahibahu wal mudasatu falala ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankam duk wani abin da annabi bai yi ba karka kutsa kanka a ciki kaga wannan shine kyakkyawan soyayya saboda akwai wani ana ce mai majnunu laila yana son laila yanda yake son lailan nan ya shige dukkan misali babansa da ya ga yanda yake son laila sai ya dauke shi ya kai shi kaba sai ya ce kai kaisu kai addu'a Allah ya cire maka son laila da yawo kan kaba sai ya ce Allahumma zidni hubban fi laila Allah ka ƙara min son laila to wata rana sai ya zo wani yana sallah sai Laila ta zo shigewa, da ta zo shigewa kawai sai ya biyo Laila da gudu. Ba Laila ta shige sai ya bi ta da gudu, bayan ya gudu, bayan ya bi ta Laila ta shiga cikin gida sai ya dawo yana kuka, sai wancan mutumin yana sallah sai ya ce da yake sallah sai ya ce mai yanzu kai malam ina sallah ka zo ka shige gabana baka lura da cewa ina sallah bane kana bin wata a baya sai yake ce mai Allah sarki ka ce kana son Allah kana munajati da shi kana sallah kana mai sallah amma har ka ga shigewa na a kana son shi yace ni kuma da nake son laila wallahi ban san ma kana wajen ba har na shige yace ni da nake son laila ban kwata kwata shine ya kai saboda yanda yake kaunan laila idan ya zo shigewa garin gidan su laila kawai sai ya dinga sa bakinsa haka harcensa yana sida garin gidan su laila saboda yanda yake mutane ka haukace yace amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara yace kuna gani na ne ina shige garin gidan Sulaila ina sumbantan garin yace wa ma hubbu diyari shagamna kalbi ba san garin bane yasa nake sumbantan garin walakin hubbu man sakana diyara san wanda yake zaune a cikin garin ne yasa nake sumbantan garin shi wannan ya kai wa idan ya je wani gari da ya je garin yana shiga sai ya ga wani kare karen kawai sai ya ga karen yayi mai kama da wani kare da yake cikin gidan makwabtan Silela. Karen ya yi mai kama da karen da yake cikin gidan makwabtan Silela, kawai sai ya sauka ya soke raƙuminsa ya ba karen ya ce ci, ka yi kama da karen lela. Ita lelan nasa ta yi kalan baki-baki, fara ce balarabiya ce amma ta yi kalan baki-baki ya ce uhibbu bi hubbiya sudana hatta hababtu bi hubbiya sudal kilabi. Ya ce ina son lela, ina son baƙaƙen mutane saboda lela ta yi kalan baki-baki, kai ina son baƙin kare saboda lela ta yi kalan baki-baki. to kaga wannan ƙarshen mutaba kenan to idan fa zaka so annabi Muhammadu haka fa zaka kankame manzo Allah yanda Shehu Ibrahim ya gaya maka Shehu Ibrahim yace kallul hazala duk wani abu wasa kawai ka rabu da shi waqfu Muhammadan kai dai kai ta bin annabi kai ta bin annabi ka samu abin da kake nema kar ka sake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shehu Tijjani mu yan ɗariƙarsa ya bar mana ka'ida wacce take shahararriyar takobi akan fuskan masoyi da maki Shehu Tijjani yace idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i in kun ji an ce ni Ahmadu Tijjani na ce ku ɗauki abin ku ɗora shi a ƙur'ani da hadisi fa ma wafaqa in yayi daidai da ƙur'ani da hadisi fa khuzuhu ku karba wa ma khalafa in ya saba da ƙur'ani da hadisi fatrukuhu ku bashi ba nawa bane ko ya inganta ni na faɗa wannan shine ɗariƙa shuwa madu tijjani radiyallahu ta'ala anhu dan haka ƴan uwanmu masoya tijjanawa muna kira mu tsaya akan wannan layi to bayan wannan kira na bangare ɗaya ina labarin mutanen da suke cewa suna tare da shehu tijjani suna tare da shehu ibrahim suna tare da shehunan mu dinnan da khalifofin mu nan amma sai su tashi sai su ce ni masoyin shehu ibrahim ne ba zan yi sallah ba ni masoyin shehu ibrahim ne zina halal ne ni masoyin shehu ibrahim ne cacal haka suke faɗa fa wannan ƙarya suke yi ba su da alaƙa da Shehu Ibrahim lamin ƙaribin wala min ba'idin Shehu Ibrahim ba ruwansu da shi Shehu Ibrahim bari'un ba ruwansu da shi duk wani wanda kaga ya yanka wa kansa tikitin iskanci ya ce shi ba zai yi sallah ba ba zai yi azumi ba da sunan ka ce da Allah ka rabu da Shehu Ibrahim Najeriya muna da freedom of iskanci akwai daman ka je kai iskancin ka ba sai ka dan fare da Shehu Ibrahim ba Shehu Ibrahim masoyin Allah ne, masoyin Annabi Muhammadu ne, don haka waɗannan mutane da suke cewa su masoya Shehu Ibrahim ne, suna kiran kansu da suna ‘yan hakika duk da Allah ya san su ba ‘yan hakika ba ne domin hakika gaskiya ce, su ‘yan iska ne ‘yan ibahiya kawai. Masu halatta wa kansu halal, masu haramta, masu halatta wa kansu haram, masu kuma haramta wa kansu halal, waɗannan ‘yan iska ne masu zaman kansu, a rabu da su idan kago sun shigo cikin zawiya a samu khalifan zawiyan ko shehin zawiyan ko limamin zawiyan a nuna shi a ce ga wani mai irin al'ada kaza ya shigo ai mai wazi ai mai wazi Allah ba wasa bane Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane kar ka yadda ka dan fare da Shehu Ibrahim ka ce kana son ka biya bukatan san ranka iskancin nan duk yana nan ana yi a gari kai ma ka je ka dana wanda duk suke yi ba a kama su ba ba a sa sa kurkuku ba kai ma zaka iya yi ba sai ka dan fare da bayin Allah ba Shehu Ibrahim bai yadda da a saba wa Allah ba bai yadda da a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kira na bangare na uku waɗanda suka ɗamfare da abin da wawayen cikin wanda suke cewa su ‘yan tijjaniya ne suka ɗamfare da wannan abin sai kuma sai su taɓa Shehu Ibrahim ko su taɓa manyan malaman tijjaniya su ma muna kiransu muna musu gargaɗi muna ja musu kunne wannan ba al'adar ƙur'ani ba ne Allah cewa ya alƙur'ani wa allaisa lil insani illa ma sa'a kowa abin da kai da shi za hukunta ka da shi ba zai yi in yi aiki a ɗauki laifi na ɗora maka ba Allah ya ce wala tazir waziratun wizra ukhra Allah tazir waziratun wizra ukhra mai ya'mal su'an yujzabi duk wanda yayi shi akewa mutumin da ya iskanci ya dan fare da shobarayin sai ka cire shobarayin a jikinsa ka zungura goshinsa ka ce kai dan iska ne kai gaba amma shobarayin ba ruwansa shikenan wannan shine adalci haka Qur'ani ya faɗa haka manzo Allah yake amma a fake da guzuma dan a harbuka sana misali ka fake da wasu mutane iska da ba su tare da Shehu Ibrahim kai kanka ka sani sai ka zo ka ce zaka kawo Shehu Ibrahim hari to za mu naɗa wa mutum wata ƙaraurawa da marin da sai ya kasa motsi in ya taba Shehu Ibrahim kowaye wannan za mu naɗa mai marin da sai ya kasa motsi za mu sa mai za mu sa mai linzami a bakinsa duk lokacin da ya ji zai yi gudu yana ganin kamar ya sake za mu ja mu rike shi kwarai da gaske za mu tama shi yadda ya kamata za mu tale shi ya kiyayi kansa duk wani mai taba mana shobran ya kiyayi kansa ba cewa muka yi maulan mu shobran radiyallahu ta'ala anu baya kuskure ba ba mu ce ba annabi ne kawai baya kuskure amma ba irin wannan kuskuren iskanci ba kuma har yau ga mu muna faɗa da bugan kirji duk wani wanda yake jin yana adawa da Shehu Ibrahim ko dan wani bangare ne buɗo mana shafi ɗaya layi ɗaya kalma ɗaya a cikin littattafan Shehu Ibrahim da take gwada shirka ko kafirci ka buɗo in ka isa kowaye muna cikiyansa in yana nan ya fito in ba zai iya magana ba yayi kaset in yana nan ya fito ya zo inda littafin ya nuna in bai gane bane mu ganar da shi littattafan Shehu Ibrahim kaf muna da su muna da su gaba ɗayansu a jere babu yanda shi Ibrahim ya ce halal haram ne ko ya ce haram halal ne ƙarya ne muna da wannan duk wani wanda yake ganin zai iya kaiwa shi Ibrahim ya fake da wasu wawaye billahi allazi la ilaha illa huwa za mu cire za mu sawa idan mu bakin tozali da bakin gilas kawai mu bi ta kansa kowaye shi don haka wannan shine ka'ida in ka taɓa ‘yan iskan nan muna tare da kai mu ma muna taɓa su kafin ka ce ‘yan iska ne mun ce su ‘yan iska ne ba su tare da Shehu Ibrahim in kuma ka taɓa Shehu Ibrahim za mu zungura goshinka wannan shine ka'ida don haka muna kira ga dukkan waɗannan ɓangarori da ɓangarorinmu waɗanda muka yadda da koyarwar maulanmu Shehu Tijjani da koyarwar Shehu Ibrahim mu riƙe abin kakam kam domin Shehu Tijjani ba abin da ya nuna mana Shehu Ibrahim ba abin da ya nuna mana sai Allah da manzon Allah su kuma waɗancan waɗanda suke da wannan iskancin muna ce musu dan Allah da Annabi su shirya su daina shi Allah idan ka bauta mai din ma ka bauta mai bai karu ba in ka ki kai iskancin ma bai ragu ba shi kuma Allah in ya sa ka wuta ba nadama zai yi ba wallahi Allah ba nadama zai jefa kai sa ka ka nuna yanda ya kamata ba ruwan Allah Allah in ya sa ka wuta ba nadama zai yi ba dan haka jama'a muna jawo mutum kunne lallai a kiyaye Allah a kiyaye Allah manzo Allah yana cewa inna likulli malikan himan ala wa inna himallahi maharimahu haka manzo Allah yace kowane sarki yana da shinge da baya son a ketare mai ya ce amma shingen Allah da Allah baya son a ƙetare shi ne abin da Allah ya haramta Allah baya son a ƙetare wajen saboda haka wala ta'tadu kar ku ƙetare iyaka kar ku ƙetare iyaka inna Allah la yuhibbul mutadina Allah baya son masu ƙetare iyaka a zauna wannan kira bangare na biyu kenan kira na uku wanda shine na ƙara maimaitawa muna roƙon ƴan uwa musamman waɗanda suke wata ɗariƙa su fahimce mu ba mu da wani wallahi tallahi wanda muke gaba da shi ko dan yana wata ɗariƙa ko mai dukkan ɗariƙun Allah, ɗariƙun alullahi ɗin nan, ɗariƙar ƙadiriya, ɗariƙar shaziliya, na ƙashabandiya, arusiya, gaba ɗayansu, wallahi tallahi gaskiya ne. Dukkan waɗanda ƙudubai na waɗannan ɗariƙan waliyai ne jikokin annabi Muhammadu ne. Muna son su muna ganin girmansu, ko ba su ɗariƙa kasancewansu jikokin manzan Allah wannan ya fitar da su a komai. babu wani wanda muke gaba da shi wacce muke gaba da ita kwaya ɗaya ne ita ce ranmu da take haramta man da take mana waswasi kullum take raba mu da Allah amma abin da muke kira muna kiran su su fahimta mu ba abokan gaban su bane masoyan su ne dariƙan tijjaniya ba dole bane san shehu Ibrahim ma ba a ce dole sai ka zo ballanta naka zo ka fara towa yace mu so shehu ba wanda yace ka so shehu amma kuma fa kai ma ka sani ba wanda yace ka ce mana kar mu so shehu ba wanda ya ce ka ce mana kar mu so shehu haka ne kana da yancin ka ki shehu amma baka da yancin ka zagi shehu saboda me kafirin da yake bautan wani abu daban ma dodon sama Allah ya ce kar ka zaba kar ka zaga wala tasubbil ladina yad'una min dunillahi fa yasubbillahu adwan bighairi ilmin kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum Allah ya ce gumaka ma kar ku zaga saboda kar su zagi Allahnku to kai kaga gumaka an ce ka zaba ballantana ka dubi ba fa shehi a ciki ba fa malami a cikin malamai ba ba shehi a cikin shehinnai ba ka dubi shehul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim yas radiyallahu ta'ala nu ka zage shi kuma yana da ƴaƴa ƴaƴansa sun fika kuɗi ƴaƴansa sun fika ilimi ƴaƴansa sun fika karatu sun fika gata kuma su yi shiru suna kallon ka ba zai taɓa yiwa ba la yumkin dole ne waɗannan yaran shi Brian din in ka zage shi su taso su kada maka wata ƙaraurawa da sai kunnanka ta yi tsawa ka dena ka fahimci shi Brian dan haka shi Brian mu a wajen mu shine abin da Balarabe yake cewa al-khatul ahmar bature kuma yana cewa red line jallayi duk yanda kaga jallayi ka san danja ne kana tsallakawa to shikenan fire for fire wallahi fire for fire ba wani sassauci akan haka da haka ƴan uwanmu ne ku masoyanmu ne ku, ku zauna a ƙadiriya, ku zauna a arusiya, ku zauna a naƙashabandiya, mu zauna a tijjaniya, Allah ya haɗa mu, manzo Allah ya haɗa mu, waɗannan bayin Allah sun haɗa mu. Shi kenan, amma da ni da kai ka zo mu yaƙi ‘yan haƙiƙa, kuma alhamdulillah ina ba ku albishir, domin waɗanda saƙo ne zuwa ga waɗanda suke gaggawan taɓa shi Ibrahim suke yi kansu. Akwai wani yaro da ake ce mai mawaƙi wai mai dubin tsiya. yana nan kowa ya san shi mai dubin tsiya. To, albishir, albishir ga masoya Shehu Ibrahim, sa'an nan kuma gargaɗi ga masu yiwa Shehu Ibrahim ta'addanci. Jiya mun sa an ɗaure shi an cafke shi. A hani yake ya kwana saboda yana zuwa ya je ya zagi Shehu Ibrahim ba gaira ba dalili. Kuma bari ku ji, karama Shehu Ibrahim da ta tashi kama shi, sai ya je in ya kira yaransa sai su kira su ce wane ne kazibi waye makaryaci sai ya kira sunan Shehu Ibrahim suna ta faɗa waye makaryaci sai ya kira sunan Shehu Ibrahim yana yi da dadin sifika da eko ta ɗebe shi suka ce waye makaryaci kawai sai ya kira sunan annaba gurin fahimtum domin ka gane ramzi na manzo Allah shine waɗannan bayin Allah ramzi kawo malaminu buɗe shi a danna ku ji a danna a danna mu buku da haka wanda yake kokarin wanda yake kokarin taba maulan mu shoyu Ibrahim ya san me zai tabo wallahi ya san me zai tabo zai iya yiwa ya danna zai iya yiwa mutum ka je ka na'am zai iya yiwa ka je ba sai an sa babba shi kawai za a ji zai iya yiwa ka je ka ka daba ka daba mazaunanka akan kaya masu kaifi ka san wa kake tabawa garin taba shi Ibrahim ya je tabo bari ku ji suna cewa wane ne kazibi kawai sai ya kira sunan manzo Allah bari ku ji gashi a gashi zai kun gani ba? Ba san ji muke yi ba, amma dai gashi ya faɗa. Yana, yana zagin Shehu Ibrahim ne, saboda Allah ya gwada maka cewa Shehu Ibrahim baya infikaki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin a gwada maka Shehu Ibrahim, a zauna ‘yan agaji kawai za su je gurin, ‘yan agaji ne kawai aka yadda su je gurin, kowa ya zauna, ‘yan agaji ne aka yadda su je gurin, kowa ya zauna. wallahi wannan yana ɗaya daga cikin illan taɓa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don haka ‘yan uwa kowa ya fahimta to dole, dole ne ta yi wannan abin ta ji an taɓa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama don haka wannan ƙaraurawa ce muke gaya musu cewan su fahimta cewan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba abun wasa bane duk wanda yake ganin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abun wasa ne to lallai ya fahimta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige tunaninsa ya fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dala na gaba gaban nan su ya hakuri su zauna mata da Allah ya hakuri a zauna waɗannan su zauna matan nan su zauna su ya hakuri na gaba gaban nan kowa ya zauna in Allah yadda majalisin mu ya zo dab da ƙarshe yanzu insha Allah eh a insha Allah dan haka ƴan uwa kun fahimci wannan da haka to yanzu abin da yake a ciki bayan jiya an kai shi an je an ɗaure shi yau hukumar kano da commissioner of police suka ɗauke shi suka je suka miƙa shi wa alƙali alƙali yana zuwa da ya ji abin da aka yi ya ce to ya ce to ku ajiye shi a sati biyu tukunna kafin a fara shari'a a gidan prison don haka ba wai daɗin abin da aka mai muke ji ba wai don abin nan a wallahi muna yi ne an gane litta iya ha uzunun wa'iya ana yin wannan gargaɗi ne li ta iya uzunun wa'iya da haka muna kiran yan uwa su fahimta ba mu da gaba da su waɗanda suke ganin suna wata ɗariƙa kamar ko ɗariƙar ƙadiriya ko suna ɗariƙan kogo su fahimta wala ba ruwanmu da su kwai kogonka kai riyadil janna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wala ku taya su wala subhanallah walhamdulillah wala kai tai muna taya ka muna son ka mu ma an mun zo muna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ka shigo duk ɗaya ne duk ɗaya ne amma abin da muke faɗa kar wani ya duba ya kalli shehu tijjani ya zage shi ko ya kalli shehu ibrahim ya zage shi bai kamata ba kai da kake subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah muna la ilaha illallah kuma kana zagin mu me yi zafi la ilaha illallah ba ta hada mu ba kaga bai kamata in ta hada mu bai kamata ta raba mu ba kuma sa'annan kuma su fahimta mu suna ganin kaman ta'assubanci a ɗariƙan shehu tijjani muke yi wai lokacin da zamu zo mu ce a ɗariƙan tijjaniya ba a haɗa ta da wani ba ta'assubanci bane alaji ba zai taɓa yiwuwa a ce ga mashiga ta nan zaka zo wajen majalisin nan ga mashiga ta nan zaka zo wajen majalisin nan amma sai a ganka kana shigowa ta nan kuma a ganka lokaci ɗaya kana shigowa ta nan kuma duk kai kaɗai zaka zo wajen majalisi ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai yiwu ba don haka haɗa ɗariƙa da ake yi ba wai don a ƙasƙantar da wata ɗariƙa ba ce saboda haɗuwan ne ba zai yiwu ba kuma dukkan malaman sufaye akan haka suka tafi maulana sida abdulkadir aljilani qaddasallahu sirrahu yana cewa muridi tamassak bi wa kun bi wasiqan li ahmika fi dunya wa yawmal qiyamati yace muridi na ka rike ni ni kadai ni kadai in ji sida abdulkadir yace saboda me li ahmika fi dunya a duniya in kare ka wa yawmal qiyamati ranar kiyama man kare ka dan haka shehu tijjani ya zo ya sa sharuɗansa guda uku ya ce a cikin ɗariƙan tijjaniya muna da sharuɗan nan guda 25 wasu na cewa da takwas amma dai mafi inganci guda 25 muna da sharuɗan 25 din sun kasu kashi biyu muna da shuruɗu sihatin muna da shuruɗu kamalin wanne ne shuruɗu sihatin shuruɗu sihatin da ɗariƙan tijjaniya take inganta da su su uku ne na farko shau tijjani yake cewa salasatun taqta'ul murida anna abu uku suna raba muridi da ɗariƙan shau tijjani me wannan abun shau tijjani yace akhzu wirdin ma'a wirdina ka riƙe wani wuridi kana yi tare da wuridin mu shau tijjani yace baka tare da mu ba wai dan wuridin bai da kyau bane dan ba zai taba yiwa a ce kana ɗariƙan ƙadiriya kana shadiliya kana tijaniya kuma a rana ta fito kai wuridin su wallahi ko harcen mala'iku wallahi baka ba za ka iya ba ba za ka iya ba kana walar da kanka ne kawai in za ka yi tijaniya saboda in za ka yi ɗariƙa saboda Allah ka yi wannan shaidanancin ka rabu da shi akzu wuridin ma wuridina shau tijani ya ce ba a haɗa ɗariƙan mu da wata shau tijani ya ce ziyaratu adil auliyai ka je ka ziyarci wani waliyi amma ziyara ta neman madadi ka je ka samu wani waliyi ka ce nazo zan ziyarci Sidi Abdulkadir ina sanya min madadi ya maka madadi kana da Shehu Tijjani Abul Amdadi wanda duk madadin Annabi ta kansa yake zuwa kuma ka je wanda sai an sha an bashi ka ce maka madadi ba zai yiwu ba kana da Shehu Tijjani dole Shehu Tijjani zaka rike sannan Shehu Tijjani yace kuma tarkul wiridi in ka ce ka bar Tijjaniya shikenan waɗannan abubuwa ukun suna koran mutum a jikin tijjaniya amma misali na je bagadada ko na je iraki shehu abdulkadir jilani masoyin manzon Allah ne jikan annabi muhammadu ne in je in ziyarce shi a mazaunin masoyin annabi jikan annabi muhammadu wannan ja'iz kawuna babana yana ɗarikan ƙadiriya ko wani abu in je in ziyarce shi saboda soyayya saboda zumunci wannan abu ja'iz ba komai amma dai ziyara na cewan yayi maka madadi madadi kana da shehu tijjani to shi kenan garin neman gira an rasa ido baka gyara biyu ba ɗaya ta ɓaci don haka ya kamata jama'a su kiyaye shehu tijjani da ya sa wannan ɗariƙan ba abun wasa ba ne malamin da ya zo yake cewa waɗannan sharuɗan na ɗariƙan tijjaniya sharaɗi ne wanda dajjali kazzabi haka fa yanzu an mana adalci a nan sharaɗi nan dajjali kazzabi haka ya ce shehu tijjani fa da kunne na ba tsinuwa Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi ai mu ba za mu zama irin su ba ko an ce wala tuzhiru shamata tali akhika fa yu'afiyahu Allah wa yabtalika dan haka ba tsinuwa Allah kar ya tsine mai Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi yazo yake cewa wanda ya sa wannan sharadin dajjali ne kazzabi ne da kunnan nan nawa naji wai yana kokarin kara alul baiti yace kofatan dokin sayyidina Ali ya fi shautijani da kunne na wallahi alazimi naji kofatan dokin sayyidina Ali ya fi shautijani Shehu Tijjani ɗan Sayyidina Ali ne, ta yaya za a yi ko fatan dokin Sayyidina Ali ya fi Shehu Tijjani. To kun ga kuma sa'an nan za ku lura mu ba ta'assubanci muke yi a ɗariƙa ba, malamin da yake wannan maganan a faɗin Najeriya karan kaf babu wani gurin da ya je ya taka wanda ba ɗariƙan Tijjaniya ba ne ta kai shi. Babu, hakai hatta nan gano yau na fara shigowa wallahi tallahi Tijjaniya ce ta kawo shi nan. Wallahi ba zan yi kafara ba Tijjaniya ce ta kawo shi. za ku ga tabbatan hakan a ce akwai mabiyansa a nan za ku samu mafi yawancinsu a da tijjaniya suke yi. To mu ba mu da ta'assubanci, ko iyayensu za ku samu tijjaniya suke yi, ba mu da wannan ta'assubancin, ba cewa muka yi sai ka yi tijjaniya dole ba, amma dai babu walaƙanci ko? Babu walaƙanci, babu zagin shehunanmu, babu zagin iyayenmu, babu zagin malamanmu, ka yi ɗariƙar ka idan ɗariƙar nan ka ga dama shazaliya za ka yi, kai idan a Rusiya za ka yi kai, in Kadiriya za ka yi kai, in ɗariƙan kogiya za ka yi kai, duk ɗaya ne ba wani abu. An gane ko tamoriya za ka yi duk ɗaya ne, wannan ba wani abu ba ne, duka dai, duka wannan ɗariƙa ce wanda ba wani abu a kai, ka yi amma mu dai don Allah ka bar mu mi, an ce wai kullum fale amal ala shakilati kowane tsuntsu ya kukan gidansu. Haka ne, mu mu riƙe shau tijjani, kai ka rike wanda kaga ya cancanta shine malaminka abin da ya hada mu Allah da manzon Allah sun hada mu san bayin Allah ya hada mu wannan ya ishe mu sauran sabani da ake yi muna roƙon Allah ƴan uwa da suke wata tafiya tun daga kan duk wanda yake da sabani da ɗariƙan Tijjaniya da ɗan Izala da ɗan wace ɗariƙa da ɗan ɗariƙan Kogiya da ɗan koma waye ya fahimci wallahi al'azimi almajiran Shehu Tijjani ba su da gaba a kanka ba su da wani matsala da kai kai duk ɗari kai manzo Allah kun san dai annabi ne Allah ya turo shi ko amma ayoyi birjit suka zo suka ce maka Allah bai ce dole sai kawo annabi ba Qur'ani manzo Allah saboda Allah ya baka yanci la ikraha babu dole a addini haka qur'ani ya gaya maka qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum kar ku bautawa abinda nake bautawa kan na bautawa abinda kuke bautawa kowa yayi nashi haka Allah ya ce Allah ya ce kuma kana tunanin sai an daina sabani a mun sani Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina jama'a ba za su gushe ba suna sabani amma ku ji mukhtalifina Allah ya ce akwai abin da ake kiran shi al-khilaf akwai abin da ake kiran shi al-ikhtilaf al-ikhtilaf ba za a gushe ba ana yi amma Allah baya son al-khilaf wannan kafiri ne wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne ba wanda muke kafirta shi kowa Allah ya ce babu dole a addini to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo mishi ya turo shi yace ka bi shi Allah ya ce wa annabi lasta alaihim bi musaitir illa man tawallewa kafar fayu'azzibullahu al-azab al-akbar aka ce wa annabi wa ma anta alaihim bi hafiz ya rasulullahi afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin tilasta musu zaka yi ya rasulullahi sai sun zamanto mu'minai Allah bai yake ga annaba haka to ta zan yin zon ce maka dole sai kai dariƙan tijaniya ko in ce maka dole sai kai faidan shi Ibrahim babu dole babu dole amma dan Allah jama'a su fahimta a zauna lafiya zama lafiya yafi zama dan sarki muna son yanda aka ce da muke tunanin kaunar annabi ta hada mu da ku to ya zamana cewa kaunar manzo Allah ta fi mana komai ku zo da mu da ku kuna yin zikirin ku kamar yanzu yanda muka dana muku riyadul janna da kuke faɗa manzo Allah ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u ku yi kiwo shikenan yanzu kun ga Bauchi gashi Ladi yana nan muna nan anguwar da ya koma sai ya zama akwai wani masallaci da aka gina masallacin ba na yan dariƙa ba ba na yan kadiriya ba amma sai ya zama akwai limamin wanda yake yi shi yana tafiyan dariƙan kogiya yana dariƙan kogiya to sai ya zama na tunda an ce ana wannan abun aka kira shi aka ce mai to da Allah ya zo maladi sai ya ce to shikenan su fa suka ajiye ka'ida qannanu ha bi anfusihim suka sa yace musu duk yanda kuka ga ana zikiri ku shiga ba ka yi fada ba to amma ranar juma'a idan mun zo za mu yi zikiri an zo ana fara zikirin juma'a la ilaha illallah la sai kaga kawai sun kama fushi mu fa gaskiya za mu yi riyadul janna to wannan riyadu jahannama ne la ilaha illallah riyadu jahannama ne wannan ba riyadu jahannama bane kuma duk wani zikirin da zaka yi duk wani zikirin da zaka yi akwai zikirin da ya kai la ilaha illallah muna yin la ilaha illallah ku kuka ce dan haka sai ku zo idan mun zo muna la ilaha illallah ku zo ku shiga idan nazo naga kana cikin a dariƙar kana cikin subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar naga kana yi na jini ma ina son in shiga sai in shiga in taya ka haka ake yi sai a tafi tare da Allah yan dariƙan tamoriya kogiya a daina wannan mu ma yan ɗariƙan tijjaniya a dena insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saka wanda suka shirya wannan taro da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata to alhamdulillah a ban san akwai ina so a nan ga liman yana nan ga shehunan mun nan suna nan ga alalala ga shehunan mun nan suna nan muna son su albarkace mu a wannan guri idan abun magana zai kai a kai wa iyayen mun nan a ba wani ko liman ko wani ɗaya daga cikin khalifofin nan manyan malaman nan su sa albarka in kuma ba zai kai ba jama'a sai su buɗa eh khalifa sai shigo masha Allah aka ranka Allah sai a duba mana wanda zai ji karka da karka da muka kira ni nace a kira alhamdulillah kayan wa buɗa ga liman nan alhamdulillah la saka alkhairi a bismillah da naka hudu da dai a bismillah bismillah sai nan bismillah waliyah a kan kula san da zaka zana san da zaka zana a san da zaka zana الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة من أقول الله سبحانه وتعالى دبا مرايوة دبا ميكون هلتا ونم وجيمي البركة ترد ونم باين الله لسك دودان أنه محمد صلى الله عليه وسلم muna ƙara godewa Allah da haɗa mu tare da su domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana idan mumini da mumini suka haɗu suka murna da ganin junansu ta albarkar wannan ganin junan da suka yi Allah zai halicci mala'ika wannan mala'ikan ya koma ƙarƙashin al'arshi ya sai musu iski fari har zuwa gobe kiyama don bayan Allah sun taso daga gabaushi sun zo nan garin mu sun ziyarce mu don Allah fillahi ilallah to kuma na godiya ga Allah muna da iba mu irin su ga su bayan Allah jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda shi wannan shehi ya gaya mana a dukkansa akan janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haɗin kan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kada daga baya kai wata mummuna fahimta abin da ake so idan ka ji magana ka ji ta da kunnen basira daman za ga mutane suna tare gaba ɗaya a guri ɗaya ko da lokacin manzo Allah an samu wannan Allah zai sauka da alqur'ani a cikin mutanen akwai wanda yake jin wannan alkur'ani da zuciya ta karba akwai su kuma akwai da ba jin da zuciya ta karba tunda aka samu munafikai a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan wahayi yake sauka irin sai na Abubakar a sun karba da zuciyar karba haka abin da yake musu amfani haka nan idan bayan Allah irin wannan sun zo suna majalisi suna wa'azi suna kira ga annabi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wajibin ka ne ka tinsa zuciyarka kai kokari ka tuna ta zuciyarka ka yi ji irin na karɓa ba ji na inkari ba don mai inkari ko gaskiya ka faɗa kamar da alkurani sau sai su karanta to haka malam ya zo ya gaya mana shi ya gaya mana magana ka'idodi na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi cewa soyayyar manzo Allah ba wasa bace dusassun abubuwa sun yi dabbobi sun yi bishiyoyi sun yi mala'iku sun yi aljanu sun yi to ka to me zai hana kai dan adam ka yi muka na an jawo ka an nuna maka inna manzala yake bayan Allah na gari gari irin sai na Abubakar sauran sahabban annabi an faɗi inda suka so manzala irin shehu Sujjad radiyallahu ta'ala anhu irin shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu irin Sida al-Qadir an faɗi inda suka so manzala sallallahu alaihi wasallam kai mai rage maka kuma an kira ga haɗin kan al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam wa asmi zamu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa kai faɗa Allah ya faɗa mana to sai tun da haka ne shehu ya kira mu ga bisa haɗa kai zaman lafiya tare da fahimtar juna da kuma ‘yancin ba kowa a walwala, ai, ko da ƙarin mulki akwai freedom of talk of speech ko? Akwai freedom of speech, kuma akwai freedom of religion, kana da dama kai addini wanda kake so, kana da dama kuma ka faɗi abin da ka faɗa mutuƙar ba ta shiga mutuncin wani ba, amma ka san zagi da ƙaryata mutum ai shiga mutuncin wani ne, baka da freedom of zagin mutane, baka da freedom a ɓata dalilin hanyar mutane amma kana da freedom ka faɗi ka gyara kanka ka faɗi gaskiya a kanka in ma ƙarya ka faɗa kanka in an je lahira za a gane shehu tijjani radiyallahu ta'ala na yan mota kowa ta sai ai shi kaza ne shi ce kai wannan mutane Allah kai mu lahira da ya gani aka shehu tijjani faɗa radiyallahu ta'ala nu Allah kai mu lahira da ya gani kai wannan shehu faɗa mu cewa in su zama tura goshin su ta kuma ba kwa san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu tijjani radiyallahu ta'ala yan mota kishi Allah kai mu lahira mun ta mu saga abin da ake faɗa musu to kar kai ladama in ji lahira ka ce ina ma ka shigo karka da dama ina ma ka shigo gara ka ce ina ma ka fi haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dukkan mutane idan an ji lahira kowa sai ya dama ya rasulullahi to mun san dai wani in sabawa Allah ya saba manzo Allah zai la dama kan ya saba Allah ya saba manzo Allah bai bi su ba to su kuma masu bin Allah da manzo kuma da zamu masi shi ya rasi ina ma sun ƙara aiki fiye da inda suka yi to kai kai ma kai kokari ka rike lazuminka da wazifarka da zikirin jumarka da ziyarar bayan Allah ka dan tijjaniya da soyayya ƴan uwanka da soyayya ƴan uwanki kowa maza da mata su rike wannan aiki in ganje lahira ma sai kace ina ma ka fa haka to amma muna muna gode Allah abin da ya bamu din ya bamu daidai gurgurdan karfin mu ne kamar ba to muna gode Allah da ya bamu abin da ya bamu ko muna koran Allah muna roƙon Allah ya ƙara mana abin da ya dace ya ƙara mana amma wannan hanya da Shehu Ibrahim yake kai ko Shehu Tijani ya biyo ta ta hanyar manzo Allah ka kashe mu a cikin ta amma nake buri kenan Allah ka bar mu a cikin ta kuma mu riko da ita riko na hakika bayan da awa ba Allah ka rike mu ka tabbatar da mu a hannun Shehu Ibrahim tabbatar da wali shehunan mu gaba ɗaya Allah ƙara musu karama mu kuma muna fata da mu da ƴaƴan mu da ziram har zuwa tashin alƙiyama Allah ka bar mu akan wannan tawarki na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu muna godiya Allah shi Allah mai da ka gida lafiya mu ba malamai bane tsaye ta kankan ba ce dan umarnin da muka karba kai umarnin shayi muka bi muka zo muka abin sosai baya mun gode wa Allah jama'a kowa ya ji ya sani abin da muka kafa gaskiya muka faɗa kuma daidai muka faɗa kuma ba ma kamar na ba ma jin tsoron akan abin da ba mu ce ban faɗa wannan ba ba ma jin kuma kunyar a ce abin da muka faɗa kan Shehu Ibrahim mu ce mun ji kunya ban faɗe shi ba mun faɗi wannan ne dan Allah dan zuwa ga bayan Allah dan ai ko da ɗan islamiyya suna karanta sibabul mumuni fusuku zagi mumuni fasik an kana karanta islamiyya ga nan karkar kurkusa zagi mumuni fasikanci ne kuma in ma kace a'udhu billah kace ma shehu ba mumuni misali ai halittar Allah ba su abun zanta ta yanzu kamar inna na san nayi boko da gurgudu amma ban iya rubutu sosai ba amma ba zan so kace ban iya rubutu ba ai idan ya rubutu rubutu na ba kyau na boko sosai na tabbatar da wannan amma ɗalibai na suna gane daidai gurgudu amma ai yanzu in na rubutu kace kai wannan wajagal dan Allah zan ji dadin rubutu zan ji dadin abun nan to sai Allah ya halitta halittar sai kuma kace ka ka saba halittar Allah zai dadin wannan abun to zaka ga Allah kiyaye bayan Allah kowa da kowa shine ma'arufar da shi ma'arufar kenan halittar Allah gaba ɗaya kai halitta ce mai girma ce Allah yana son ta yayi ta kar ko cewa Allah halitta ta sa salamu alaikum ni ne Yusuf Umar Gani mun gode salamu alaikum
Allah ya saka.
Allah ya saka alkhairi alhamdulillah
To, auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A kusan dukkan abin da ya kamata a faɗa an kusa a gama shi gaba ɗaya. To, amma akwai wani taliki da nake son na yi, a dala mutanen wannan gari mai albarka. Akwai wani jan hankali da ya kamata mu yi a kan abin da ya shafi wannan saɓani da yake so ya kunno kai ko kuma wanda already ya riga da ya kunno kai kamar yadda malam abul fatah yayi bayani yanzu mu dariƙan shehu Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda shehu Ibrahim ya faɗa cikin kashiful ilbas cewa wannan dariƙa an gina ta ne akan abubuwa guda uku shine wal istighfar wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa la ilaha illallah wannan abu guda uku sune dariƙan Tijaniya duk abin da ba cikin wayna abuwa guda uku ba sai dai ziyada ce amma asalin ɗariƙar tijjaniya shine wayna abuwa guda uku istighfari salatin annabi da la ilaha illallah sai gashi yanzu tafiya tana kan tafiya wai kasancewa shehu ibrahim din nan ya zo ya kawo faida a ko'ina shi ne fa ya kawo wannan tarzoma da ake son a kawo ta misali a cikin wannan fahimta da ake son a kawo. To, abinda nake son yi kira, Maulamu Shehu Bayar Usman Bauchi, radiyallahu ta'ala anhu, duk inda zai yi magana yakan ce, mu ‘yan ɗariƙan Tijjaniya muna da stam, cikin gida da waje, musamman wajen gwamnati, cewa no trouble sunanmu. duk inda muka je zaman lafiya muke yi ba don shehu ibrahim ya zo mana da irin wannan alami ko ina ya zauna da su lafiya maza da mata musulmi da kirista duka shehu ibrahim ya nuna musu hurriya insaniya ya nuna musu hurriya diniya wato ‘yanci na ɗan adam da ‘yanci na addini wallahi da wannan ne shehu ibrahim ya yaƙi duniya gaba ɗaya ka gane karɓar faidar nan don haka mu yi koyi da irin wannan salo na Shehu Ibrahim. Shehu Abul Fatah ya fara kawo wani kisa. Mutane ana la ilaha illallah, la ilaha illallah, sai ka ga mutum ne ya ce shi ɗan ɗariƙa, amma kuma wai baya so ya ga wani ɗariƙa yana yin irin wannan sai dai irin nashi dole zai yi. Abin da ya faru kamar mu a Bauchi. wannan fitina ni ban taba ganin irin abin da ya zo wanda bai da kan gado kamar irin wannan abu shine masallaci ne misali an zo ana wazifa ana zikiri ana la ilaha illallah suka zo aka ce za a zo a zauna su ma za su yi idza marartum bi riyajil jannati farta'u suka zo akan cewa za su yi zikiri muka zo muna yin wazifa muna zikirin juma'a wai mun tafi juma tana da falon juma yana zuwa sai muka zo muka samu ana subhanallah subhanallah muka ce to me ya faru to abin da nake so dama abin da ya faru nan nake so wannan garin kuma alal aqalli ai irin haka muna zuwa muka ce to ni ni ne jagora a wannan wurin sai almajirai suka zo suka ce yaya za a yi su zo suna yi wannan abu na ce a'a zikirin ake yi ko ba zikiri ba ne muka zauna muka je zikiri ake muka ce ai mu dama in dai zikiri ake yi to ci gabanmu ne mu bar musu wannan wurin in dai zikirin riyadul janna ko ma riyadul ne za a yi a yi shi tun da zikiri ne ga masallaci wani kusa da wurin sai muka je muka buɗe zikirin juma muka ce mu ba su wasu satuttuka mu gani yanzu a cikin assignment inda muka bari in abu na Allah ne ka bashi ai wani malami yayi magana lokacin da izala ta fito yace idan har na Allah ne ka bata shekara 25 in ta tafi a dunkule shekara 25 ba a samu wani sign na wani matsala ba to wallahi na Allah ne ta kai shekara 25 ba tare bai ba saboda naira ya riga da ya shiga ciki to shi ma wannan abubuwan da ake yi mu ɗan ba su lokaci kaɗan in dai na Allah ne zai tabbata wallahi in ba na Allah bane zaka ga sun bari saboda haka kar wannan abun ya jawo mu dinka faɗa tsakaninmu da su kar mu zama mutanen da za su zo suna tada tarzoma saboda irin wannan abun idan har zikirin za a yi kar a zo a ce a irin namu za a yi wannan sai irin namu za a yi a'a la ilaha illallah zikiri ne subhanallahi zikiri ne wallahu akbar zikiri ne dukkan shehunanmu sun riga da sun kudantar da mu akan wannan saboda haka ko ka ga wai gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya wai ana faɗa ana bala'i ana tada buna wai ɗariƙan ne ta canja ko mutane ne suka canza ɗariƙan fa tana nan ita tana nan fa ba abun da ya canza amma mutanen zukatansu ya riga da ya gurɓace ya kawo a ce a gida ɗaya ana faɗa wannan abu wani irin abun kunya ne saboda haka don Allah mu ɗan ɗariƙan tijjaniya mu riƙe ɗariƙan mu ta tijjaniya kun ga ɗariƙan nan shewa mata tijjani da ya zo gina ta a haka muke tafiya ta tafi ko ina da ko ina wallahi saboda na Allah ne ka duba izala da suka fito sun mana plan kala kala don Allah fitowan izala ta girgiza ɗariƙan tijjaniya ni zan iya ce maka mu dai a Bauchi ban san Kano ba dama Kano akwai ɗan izala a can Bauchi ya ce wai Kano ko tsuntsun da ke tafiya ma ya san ɗan ɗariga ne. Saboda haka kuka yi ku ce alhamdulillah ko ba ka ba ya riga da ya ba ku kyauta kawai. Ya ce wala ko tsuntsun da ke tafiya ya san wai ba a yi ruwan sama ba ne a Bauchi. Sai wani malami ɗan ɗariga yana ce masa ya zagi annabi an zagi annabi a Bauchi ba a yi ruwa ba. Ya ce to ga can Kano ko tsuntsun sama ma ya san cewa a ɗan ɗarigan ne a masu ɗin ma ba a yi musu ruwan ba. to kaga alhamdulillah kuka an ce alhaqqu ma shahidal bil ada gaskiya ita ce wanda maki ma ya ita to saboda haka mu yi riko da dariƙa akwai fadakarwa ta musamman wanda ya kamata matasan tijjaniya mu yi riko da shi abu na farko akwai mutane masu iddi'ai da sunan dariƙa su ba sa zuwa suna wirdin abinda suke yi in an tambaye shi babana yana yi ni ma dan dariƙa ne a kai baka zama dan dariƙa ba inda ba karbi wannan wirdin ba doka don Allah matasa mu dinka sayan calbuna muna karban dariƙa muna yi domin munafiki baya iya yin wannan dariƙar shi wa murtijani in kaga mutum yana zuwa yana dariƙan nan wallahi tallahi ka shaida masa mumini ne shi saboda haka zaka ga munafiki yana karba kwana kadan ya bari saboda haka mu yi kokari mu dinka zuwa muna wazifa sannan abu na gaba Maulamu Shehu Bayar Usman Bauchi alhamdulillah muna gode masa ɗari bisa ɗari saboda wannan harka ta haƙiƙa duk wanda ya fito ya ce wai ‘yan ɗariƙa suna ji ana cewa Shehu Ibrahim Allah ana cewa Shehu Ibrahim kaza ba su yi magana ba ya cika azzalumi kowaye shi saboda Shehu Bayar Usman Bauchi tun shekaru aru aru ni muna gidansa amma ya zamo cewa yana tashi a juma'a ya ce duk wanda baya sallah baya azumi baya kaza yace yana bayan Shehu Ibrahim yace wannan kafiri ne kowaye ne Shehu Dairu Usman Bauchi yayi a jarida yayi a radio yayi a, a international radio yayi a ko ina da ko ina don Allah ba ku ji ko kun ji amma mutum ya fito yace malaman dariƙan Tijjaniya wai ba sa cewa in haƙiƙa wanda suke cewa in haƙiƙa kai ba in haƙiƙa ba wanda suke cewa kansu in haƙiƙa kuma alhali zindiƙai ne cewa wa'annan kafirai ne wai malaman ɗariƙa sun yi shiru ba sa magana saboda haka suna yin wannan abun suna waye waye wai saboda yana son kawai ya shiga wannan rigan ya zagi shehu ibrahim Shehu Ɗahir Usman Bauchin nan ya faɗi wannan magana a Kano ya faɗa, a Bauchi ya faɗa, ko ina da ko ina ya faɗa, don Allah ya faɗa ko bai faɗa ba. Amma wai sai saboda mutum kawai son zuciyansa, saboda yana bautar son zuciyansa, ya zo ya ce wai malaman ɗariƙa ba sa faɗan wannan. Sannan aka ƙalubalance shi, da shi da mabiyansa kowaye shi, aka ce, ka fito ka nuna inda Shehu Ibrahim ya ce shi kansa Allah ne. Don Allah akwai wanda ya iya fitowa ya faɗa? cewa ka fito ka nuna inda shehu Ibrahim ya ce wa kansa Allah da kake cewa shehu Ibrahim ya ce shi yake koyar da wannan abun taqiya suke yi mu abun da muka sani taqiya wato abu haka yake amma sai a boye shi to a kawo mana wannan wurin har yau ba su iya kawowa ba to tunda ba su iya kawowa ba me ya kamata su yi su wuce wannan wurin don haka muna kira ga 'yan tamore ko kuma 'yan da sauransu dai gabaki daya don Allah don girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada su ɗauki wannan matsalar tunda hujja ta ƙare abin da yasa muka ce hujja ya ƙare mu alhamdulillah ga shehu abul fatai mu ko muna taka masa baya duk wani abin da ya taso akan wannan ishu muna tashi a kai suka ce nanu adba'u dalili ko ba haka suka faɗa ba suka ce in ɗariƙa ta haifi ɗa ya fito muka ce to abin da za mu yi mu fito muka fito aka yi wa'annan abubuwan da aka yi sai gashi kuma sun kama suna kai mu ƙara dss suna kai mu police mun je ga malamul fataya nan mun je gidan dss a bauchi state na bauchi mun je gidan police station mun je ina ne wai da sunan cewa ana zagin malamin su ku da ba aka ce kuka ce wa shehu mu allah to saboda haka don allah mu kwantar da hankalinmu mu duk abun da dalili bai kawo shi ba tarzoma baya kawo shi in ka kawo tarzoma cikin addini ka zamo dajjali makaryaci saboda haka don Allah a haɗa kai wannan abun da ya zo zai wuce kaman ruwa insha Allah saboda haka mu riƙo shehu Ibrahim kuma mu riƙe ɗariƙanmu nan da gaske sannan mu riƙo da shehunanmu duk abun da zai kawo mana saɓani a ɗariƙan tijjaniya abubuwa guda biyu zuwa uku muna kira zuwa kan shi abu na ɗaya mu matasa ne muka taso muna kira ga dukkan matashin tijjaniya kada wata matsala ta tsakanin shehunai kamar abin da ya faru a baya can na maganar maulidi a abuja ne kaduna din nan kada wata matsala da ta faru a tsakanin manyan malamai ko manyan shehunai mu 'yan matasa ƙanana mu ɗauki wannan abun a matsayin disparity a tsakanin ɗarika wannan ba matsala ba ce saɓani inda saɓani matsala ne da ba samu mazhaban malikiya da shafi'iya ba da ba samu abu hanifata ba da ba samu ahmad bin hanbal ba ko ba haka bane abu hanifa shine babba ko an haife shi shekara ta 80 da wani abu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma imamu shafi an ce lokacin da abu hanifa shekaran da ya rasu aka haifi imamu shafi amma kowanne mazhabarsa tana ina tana nan imamu malik da imamu shafi'i imamu malik malami imamu shafi'i ne amma yakan tsaya aka ce ya tsaya a waje ya ce idan ka je imamu malik ya baka fatawa ya ce me ya gaya maka kaza ne ni kuma inda ni ne kaza ne zan fara wannan ya kawo fara tsakanin su saboda haka sabani a tsakanin malamai wannan sanannen abu ne shi yasa aka samu mazahibul arba'a shi yasa aka samu qurra'us sab'a aka samu komi gashi nan kala kala amma wai idan malaminka ko shehi ya ce kaza wannan shehi ya ce kaza carai ai yanzu kai muridin zawiyan gidan suwa ne ba mu ba su zawiyan gidan suwa ne ba mu ba su wallahi mun zama abun tausayi kuma ɗariƙan nan shehu tijani ya gaya mana cewa kada mu cutar da sashi da sashi duk wanda ya cuci muridi shehu tijani ce ya cuce ni saboda haka don Allah mu ji tsoron Allah sannan mu riƙe wannan wirdi kun san manzala sallallahu alaihi wasallam ko mu ce malamai sun ce al'imanu ya zidu wa yankusu ya zidu bi ziyadatil amal wa yankusu bi nafsiha imani yana ƙaruwa yana raguwa lokacin da kake yawan wirdi lokacin da kake yawan zikiri to imaninka yana ƙaruwa ne idan kuma ka bari kai kulli yomin kawai daba ne me aka yi kaza ne shehu kaza ya ce kaza shehu shi kenan sai kaga mutu ya zama kamar shaida a cikin mutane saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi biyayya mu bi shehunanmu kada mu ji wani hikudu a cikin abin da ya shafi muridan shewa mara tijjani abin da muka faɗa da dai Allah ba mu ladansa yanda muka taru a wannan gari mai albarka Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa matasanku da matanku da yaranku Allah ya baku arzikin duniya da lahira Allah ya haɗa mu a cikin wannan lada ga baki ɗaya Allah ya ƙara ƙarfafa ɗariƙan tijjaniya a cikin duniya da kuma sababin wannan gari ga baki ɗaya Allah ya haɗa mana ɗariƙan mu ta tijjaniya Allah ya ƙara muku himma Allah ya ƙara mana albarka Allah ya sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albarkar shehu Ahmadu Tijani albarkar shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah ya saka alkhairi Allah ya kara lafiya to she she da din saki cewa wani abu akan kullu minti ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah Allah ya saka wa manyan malamai da shoradi da wannan jawabai da alkhairi. Magana ce ta a ƙwaya ɗaya kalma ɗaya zan faɗa wanda kuma na a mazauninmu na wanda muke wannan ɗariƙa na Shehu Tijjani matasa na ɗariƙan Shehu Tijjani wanda muke garin Bauchi. akwai a mu'assasa da muke da ita mu'assasatul anwar mu'assasatu anwar at-tariqati at-tijaniyya wal faidatul ibrahimiyya fil qarrati al-ifriqiyya kamar yadda kuka sani wannan maulidin naku kaman wani sharan fage ne na rabiul anwar da yake zuwa nan gaba wanda za a fara yin maulidai nan gaba to alhamdulillah na ga mafi yawan nan wanda suke yan uwana ne yara da kuma yayuna matasa waɗanda suke nan gurin to alhamdulillah idan Allah ya so yarda kaman ga kungiya na na Ansarul Faida waɗanda suka shirya wannan abu akwai maulidi da zamu shirya na ƙasa gaba ɗaya insha Allah amma zai iya kaiwa nan da kaman wata biyar to bi iznillahi tabaraka wa ta'ala muna son idan lokacin yayi gayyata zamu rubuta bawa shehunan mu na gane ba kawai bawa dattijan mu na gane ba kawai da dukkan matasan nan gaba ɗaya ɗungumin da wanda yake nan da ma wanda bayi nan gaba ɗaya za a rubuto takarda a kawo lokacin idan yayi insha Allah muna gayyatan ku za ku halarto Bauchi gaba ɗaya mu zo mu yi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna burin Allah ya kai mu wannan lokaci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu ikon zuwa duk wani abin da za a dinga ji kuma insha Allah akan abin da ya shafi maulidin za a dinga jin shi daga wajen waɗannan a waɗannan zakakuran malamai matasa na wannan ƙungiya na ansarul faida muna roƙo Allah Allah ya saka musu da alkhairi wato malaman garin na Allah ya saka musu da alkhairi haka ɗaliban garin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya wa Allah ya biya mana buƙatunmu ya biya buƙatun malamanmu ya biya buƙatun iyayenmu ya biya buƙatun dukkan wani mai buƙata a nan duk wanda ya zo da wata damuwa nan albarkan manzo Allah muna tawassuli da annabi Allah ya yi mai duk wanda yake da wata buƙata babba ko karama ya santa ko bai santa ba Allah muna tawassuli da manzo Allah Allah ka biya mai wannan bukatan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka kashe mu akan la ilaha illallah ko kuma ka raya mu akan la ilaha illallah kashe mu akan la ilaha illallah ka tashe mu akan la ilaha illallah ka hada zukatan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za a ce a hada kai ba kamar na Maulana Shu Aliyu Harazimi radiyallahu anhu ya ce idan ka ce aka ce aka karmakallahu muna son za mu hada kai yace za ku yi gware zuciya ake haɗawa eh radiyallahu anhu Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya haɗa zukatanmu alfarman manzo Allah duk al'umma annabi Allah ya yafe mata Allah ya gafarta wa kowa da kowa insha Allah yanzu zamu kira wanda zai mana addu'a insha Allah
alhamdulillah yan uwa kun ji abubuwan da suka gabata to muna fata abubuwan da aka fara dinnan Allah ya sa mu ji na fahimta kuma mu aiki da abin da aka faɗa na kuda guda ɗaya alhamdulillahi ana ta yawan ƙarrar kalmar ka zama ɗan ɗarika na haƙiƙa kar mutum ya zama cewar yana da awashi ba tijjani ne amma fa sai rike sarbi baya waziba baya lazimi to wannan fa ba ka'ida ba ce lallai ne mutumin da san ya karɓi ɗarika alkawari ne tsakaninsa da Allah ya karɓa kuma an gaya masa sharuɗa idan baya yi to akwai haɗari akwai matsala ta sauraka lalle ne wanda duk ya san yana sakaci to ya gyara wanda ya san yana sakacin karanta dariƙa da kulawa da sallah da sauran sharrin da ga maka to ka dawo ka gyara lokaci bai kure ba amma idan ka suke lokaci ko to kuma a'udhu billahi alhamdulillah saboda kuma a ƙarshe kasatan shehu da shehu hadi abin da suke magana wato ya daidai da maganar shehu ibrahim radiyallahu anhu cikin jawahir rasail yana cewa la tashtimu abadan la tudribu abadan wa in durutum fasubru innakum subru kar ku zagi har abada kar ku zagi ko an zage ku kar ku zagi la tashtamu abadan la tadribu abadan kar ku yi duka wa in duribtum idan an dake ku fa subru innakum subru ku yi hakuri amma kuma masu hakuri ne to da abin da ya taso ka saurara masa gaya ina zai je shikenan sai ga abin ya zo ya wuce to muna fata Allah ya ba mu dacewa Allah ya ƙara haɗa kanmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu zama cikin masoya na hakika na manzala sallallahu alaihi wasallama da maulanmu shi Ahmad Tijjani da shi Ibrahim radiyallahu anhu da sauran manyan bayin Allah salihai muna fata Allah ya tabbatar cikin wannan dariƙa alhamdulillah a gurguje kamar yana ajanda ta nuna mai rufe taro da addu'a dai malam da masu yi aka sa akan kallahu falyatafaddal mashkuran
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم Allah ya saka malam da alkhairi godiya za mu yi cikakkiyar godiya kuma gaskiyar magana an faɗa abu ƙarara abin da ya kamata a faɗa an faɗa kuma abin da ya kamata a koyi da shi an faɗa dama shi ne farin cikinmu da zuwansa don mu san abubuwa da ke da yawa wanda za a gaya mana su kuma mu ga cewa mun yi aiki da su ba wai a ka jin ka tafi gida kana murna malam ya ai malamin nan tab ai malamin nan ya yi magana ai ka a a ka yi aiki da abin da ya ce ka yi aiki da abin da ya ce tsoraka a ƙarshe muna neman malam shi malam ibrahim da ya zo ya rufe mana taro da addu'a
alhamdulillah an saurari majalisin maulud kenan daga ma'assasatul anwar ƙarƙashin jagorancin asayadi awal fatihi sani a tijjani wanda ansarul faidati gano suka ɗauki nauyi wannan majalisi an yi ta ne a garin gano da ke nan cikin garin Kano, Nigeria. Recording by South Faida Special Media Koyi Bauchi. Domin samun waɗannan karatuttuka a iya tuntuɓar mu ta nambar WhatsApp ɗinmu kamar haka 070 37 78 57 77. A yi sauraro lafiya.